بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي سبحانك اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم yanzu aka muna safiyar ranar asabar ne 22 ga watan rabiul akhir hijiran manzon Allah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallama daga maka zuwa madina shekara 1243 wanda ya daidai da 27 ga watan 11 shekara ta 2021 wannan kuma insha Allah shine kaset na uku cikin jerin karatuka da aka fara daga cikin wannan littafi na mai albarka littafi na ash-shari'a ta Imam al-Ajuri rahimahullahu ta'ala kuma taken karatun shine karatun hadisi da aiki da shi shine kadai zama lafiya ga musulmi muna roƙon Allah ya samu hannu ya taimake mu rikatun sunnan manzon Allah sallallahu alaihi wasallama da yake da ita da amfani ta duniya da kiyama ana jin mu da sauraron mu ne daga nan cibiyar mu ta ilimi wato Darul Hadith Salafiyya wadda ke number 4 madarka cirwar gaskiya ne Zaria Kaduna State Nigeria Darul Hadith makaranta ce da malam ya gina wato malam Albani don cimma manufofin da awarsa da fatan Allah yi da nufi ya taimake mu in ba manta ba a wajen gabatar da karatun littafin ne muka ce za mu gabatar da mukaddima da wasu bayanai wanda kuma suna ɗan tsawo kwarai da gaske amma muka ce mutane su mana haƙuri mu yi wannan matakaiya da wannan mukaddima har mu zo kan littafin asalin matanin littafi ɗin saboda alkhairar da ke cikin wannan mukaddima ɗin da haskakawa game da shi littafin da kuma aƙida da ake so a karanta su ƙaro kace za mu bi littafai nan wannan wajen muƙaddima ɗin za mu amfani littafai aƙalla guda uku akwai taƙiƙi na dumeji da kuma na wani ban allah sheikh wali ibn muhammad wanda shi ma taƙiƙi ne mai daga ta gabatar da muƙaddima shi ma ba ta gaza shafi ɗari ba sannan sai littafin al-zari'a da kuma sauran littafan suna da na tarihi wanda da za a ɗan inga tsakurwa saboda ba da kyakkyawan hoto game da shi littafin da kuma hali ake ciki kuma da munasabar da ta sa za a karanta ko ake karanta shi a wannan lokaci ɗin insha Allah ta'ala idan mutane ba su manta ba a karatun da ya gabata wato mun ji bayanai da malam ke gabatar mana irin mahimmanci na karatun aƙida da kuma musamman irin waɗannan littafai da kuma mashiranta da aka samu a wani a baya wasu da suna neman su haifar da shakkoki da akan aƙida ta musulunci ta yadda allah cikin rahamarsa ya sanya dukkan wani zamani sai ka samu akwai wasu jajirtun mutane wasu jajirtun malamai da suka tsaya kai da fata wajen karantar da aƙida salafiya wato aƙida ta ahli sunna wal jama'a duk in mun zo insha Allah za mu bambance mutane wannan abin aƙida salafiya ko wasu gajan ce aƙida ta ahli sunna wal jama'a ko ahlul athar ko kuma ahlul hadith ko daifatul mansura ko wane ne za mu duka sunaye ne amma suna nufin abu guda ɗaya insha Allah ta'ala to bayan mun ji magana da malai kawo na bayanai na zaman malamai da suka dage wajen karantarwa wanda daga cikinsu akwai imamun ajuri shi kan shi don maganin wa'annan fitintunu sai ƙoƙarin karantar da rubuta littafi don magance fitintunu ɗin wanda gashi sakamakon littafi ne muka hannun mu kai kan wannan littafi ɗin allah saka masa alkhairi shek dumeje ci gaba da majiwani cewa zamani ya canza ya juya rawar 'yan mata irin fitintunu da bukatun da suka sa su imamu domaiji suka imamu ajuri suka rubuta littafin da kuma yadda aka samu can fitin da aka samu can to a yanzu ma fa an samu irin waɗannan fitintunu wanda ya zama labudda a tashi a karantar a faɗakar da al'umma game da wannan ƙida a taimaki 'yan baya da bayani irin na littafan nan domin kada wayewa da ake samu ta ilimi da addini kuma ta zama ta samu matsala ita ma nan gaba kamar yadda an ga samu haka a baya Allah samu dace nan muka kwana wannan shi dan maraja kaɗan game da abin da gabata yau a cikin photocopy da muka yi muku za mu karatu ne mai gudu-gudu a ciki saboda abin da muke bukata cikin ɗan kaɗan ne da cikin insha Allah ta'ala a shafi na sha biyu za ku gaci hidatul bahas in ba ku manta ba na ce muku na littafi wannan taƙiƙi tetis ne na mene na samun phd da yi a jami'ar ulmul qura ko ɗaya daga cikin jami'an saudiya to hidatul buhat matakan da biyu wajen wannan tahqiqi nasa din yace na farko qasamtul bahtha ila qismayn na raba wannan bahati na zuwa gida biyu al-qismul awwal ad-dirasa kashi na farko shine darasi na musamman game da littafin gaba ɗaya waje altuha ba fi babaini na sanya wannan ɓangare a wannan ismi a babi guda biyu albabul awwal babi na farko a ta'arifu bil mu'allif wato ta'arifi bayani filla-filla game da shi mawallafin littafi ɗin al'imamu ajuri kenan wafi salasatu husulin a cikin wannan babi na farko akwai fasali-fasali guda uku alfaslul awwal fasali na farko asrul mu'allifi min muktalifi jawanibihi zai tattauna da bayani filla-filla game da zamanin shi wanda ya rubuta littafin shi ne imamul ajuri a wani zamani ya rubuta shi wata shekara zuwa wata shekara ya rubuta shi sannan kuma mai mukhtalifa jawanibi ta bangare daban bangaren siyasa riganin zai fassara abin da kan shi a bangaren siyasa tattalin arziki da sauransu za a yi bayani kan wannan zamani din wa ishtamilu ala al-mabahith al-taliya shi wannan fasli na farko ya kunshi wayannan bincike guda masu zuwa al-mabahith al-awwal bincike na farko sai ce al-halatu siyasiyya halin siyasa da aka ɗauki kai a wannan shekaru ɗin wace irin siyasa ake kaɗawa a lokacin siyasa ce ta addini ko ko siyasa ce ta gargajiya mulkin mulkiya ne sannan siyasar ta zaune lafiya ko ko tana fama da tangal-tangal da dai irin hayaniya da za a samu za mu ji insha Allah ta'ala malin zai mana bayani in zo wajen al-mabahas sani na biyu sai ce alhalatul ijtima'iyya halin zamantakewa a wani lokaci din wato taqafa civilization wani hali aka tsinci kai na zamantakewa da wannan hali din waɗanda wannan abubuwan dukansu factors ne da suke molding din mutum wato wasu dalilai da ke iya tasiri akan mutum da kuma irin intaji da zai fitar sai ce almabasu thalith na uku shine alhalatul ilmiya wato halin ilimi a wannan lokaci din yana da ƙarfi ko yana da rauni mai ke ce a lokacin na haune ko sarhu aƙida ko ko tarihi ko menene rauni ko ƙarfi duk zamu ji a wannan lokaci din wa zakartu fi ashhura wa zakartu fihi ashhara al-ulama alladhina asaruhu a wannan babi din na ambaci mafi mafi shaharar malaman da suke zamani da shi Imam al-Ajuri fi mukhtalif jawanib al-fununi a fannoni mabambanta na ilmomi ثم ذيلته بثبت بأهم مؤلفات في العقيدة sannan na biyo bayansa shine tazil na biyo bayansa da tabbaci na mafiya mahimmancin littafan da aka rubuta a wannan zamanin fil aqida as-salafiyya game da aqida ta salafiyya fi tilkal fatara a wannan zamanin wa mu'allifiya da su kansu suke rubutu akan wannan aqida ta salafiya duk zai tattauna wannan abu kaga wannan wato wani bincike ne mai matuƙar muhimmanci da mutane kamata a karanta shi ka san wannan zamanin wani lokaci ake ciki kun fahimta wannan yana tunatar da ni wani abu da ya faru na ban dariya wani malami ne sanda su mala albani suka fara da'awa ana da'awar salafiya salafiya guguwar da'awa salafiya ta fara kadawa a hannun su mala a hannun malam albani duk da malamin su ya kantar da su aqida salafiya ne shine malam abokar gumi amma abin da kace sai wani ya tashi rubuta littafi wai bai ma san mecece salafiya ba wai salafiya ma gida nawa ta kaso da hausa rubuta littafin sunan shi salafiya wacce sai aka katan question mark malam kamun karkata kenan aka ce salafiya wacce da katar kwashen ma a wannan akai wani babban malami ne da Allah ji kanshi bai mutu ba Allah ji kanshi da rahama na san shi da kanshi bai zai fito littafin ci gashi aka abuga ba amma lokacin an buga ne saboda ai raddi ga su malam albani a wannan cewa sun zo da abin da ba shi ma a cikin musulunci ita kanta salafiyar ma kirkiri ce ma kawai maganas wallahi jama'a malam ahmad kauru allah ji kanshi da rahama haka yi karanta mana taro aka je ban san kira sunan malaman ne kawai taro aka je da malam ahmad kauru wani ke ta wai shi mai wai salafiyar nan mecece ma wani babban malami wai mecece ma salafiyar nan gaba daya wannan kawai ka san shi da zafi lokacin da barkwanci ce kai duk karatunka ba ka san salafiya ba bakanta risala bane wa aqidatu salaf to ai daga salaf ne yace oho to to ai ka ce mun kaza da kaza kenan a ce malami ya kai wa'azin mun bari na kasa ya kai ka kaza amma bai san me aqida salafiya ba ko kun san akwai tsirkaniya ko a duniya aqidar mu ahlus sunna wallahi akwai tsirkaniya in har babban malamin da ake da shi shek na ahlus sunna bai san aqida ta salafiya ba wani har zai rubuta a salafiya wace kuma wani sai a tambaya sai an ce mashi baka san a shehu dan hudu ya ce kaza ba wani ya ce kaza sai ya ce to to salafu ko eh to shikenan ai kun sa akwai rikici dole a tashi fito a kantar da mutane a waya zamu zo zamu je bayani irin halin da su masu albani su tsanci kansu farkon fara da'awar wani hali suka samu siyasiyatan aqalliyatan da suwaye ina fata mun fahimta a lokacin wasu mu sun so su tashi a mai raddi masu hankali aka ce a kyale shi kawai da malama binta suleiman aka ce a ba ta ba shi amsa a da littafin ba gaba ɗaya ba paragraph ba full stop ba haka nan aka rubuta abin kunya ne wala a arkar littafin a ce waɗan islamiyya ne mai rubuta ba babban malami ba ya kamata ya mutu ya soke littafin nan don kai bokan shi tarihi shi wannan malamin gaskiyar magana kenan dai shi ma ya barranta daga littafin ya soke shi koko Allah shi kyauta to a wannan bahasi din malaci za a bayani filla filla ga irin hali na ilimi da aka tsance kai da littafai da aka rubuta waɗanda suke bayani kan aqida salafiya wannan fa yana magana cin karni na uku zuwa karni na hudu ne ƙarshen karni uku zuwa farko farko ƙarshe na karni na hudu to ko kafin imamul ajuri da ire-iren su rubuta tuni an yi rubuce-rubuce kan aƙida salafiya jahilci ne kai ga wasu ke ganin aƙida salafiya da ake magana wani sabon abu ne aka kawo saboda jahilcin al'ummarmu ne kawai ko kuma kusuri na malamanmu da suke zamani suka isa fito su yi bayanin mai ke kai wannan abin kuma waɗannan malaman na sunna salafiya suke maganin irin fitonin suka zo za mu zo duk mu je a cikin tarihin da za a kawo gwagwarmai da suka yi wajen fada da bannan da ake wanda su kuma ake gyara ƙasa Allah samu dace al-fasl sani fasali na bishin fasla guda uku da ce akwai hayatul muallif shakhsiyya wato rayuwar shi malamin wato shakhsiyarsa shi kankaran malami ajuri in waye shi wa yashtamilu al mabahith taliya wannan karatu zai kunshi bincike guda masu zuwa na farko al mabhathul awwal bincike na farko ismuhu wa kunyatuhu wa nisbatuhu wa musharikuna lahu fi nisba za mu ji sunan shi da alkunyarsa da dangantaka shi zuwa ga wake dangantuwa da kuma suwaye suke tare da shi zuwa ga wannan dangantaka din in ka ji da kaji an ce a juri mutum ɗaya ne a juri kawai ina fatan fahimta za mu ji akwai wasu malaman da suke da irin wannan suna ɗin sai kan ga tantancewa a babin ilimi akwai irin wannan ɗarkanin da ke zuwa da yawa da kaji an ce ibnu taimiya sai ka ɗauka ibnu taimiya abul halim shi kaɗai ne ibnu taimiya ko ba haka ba to akwai masu dangantuwa ibn taymiya abu na'u taymiya ba mutum ɗaya bane gida ne shi ma family ne da ka dan ce subki wayo guda ɗaya ka sani sai ka ɗauka duk subki da ka ɗin daga subki guda ɗaya su baki ta suna da yawa to wai jiri ga suna da yawa nisba waɗanda in ba mai kula sosai ba za ka ga ɗaukar magana wani kana danganta wasu kada fagabni a cikin lamarin to za mu ji irin wani akwai shi a cikin ƙabil ajuri ko kuma su dangantawa zuwa ga ajur ɗin almabahatun tsari na biyu a wannan fasali na biyu shi da maulidihu wurin da aka haife shi maulidihu wurin da aka haife shi imamul ajuri kuma da yau shi aka haife shi an fahimta ko allah samu dace almabahatun tsari na uku mauɗinuhu wa na shi'atu wurin da ya zauna da kuma inda ya tashi almabahatun tsari wa kokomo wa nash'atu da tasowarsa a matsayin matashi almabasir rabi na hudu wa fatuhu rahimahullahu ta'ala rasuwar shi Allah ji kanshi da rahama wannan shine abin da fasli na biyu zai tattauna mana shakhsiyar shi al-imam al-ajuri ka san shi da kyau wannan daga cikin miza da bayanai da malam albani koyi da mu kware da gaske da littafai da ake sa ko za a sa ka fara karatu ne baka san daga ina mai littafi har a gama gaba daya da wanda karanta da kai da kai duka ba ku san daga ina littafi ko da yake ba malam albani shi ne fara fayyace irin wani zauna sai an bani filla filla ga mai littafi din da waye shi da menene shi wannan falal tana kuma gare shi Allah ya kanshi da rahama al-fasl thalis fasli na uku hayatul muallif al-ilmiyya duk da wani da alaƙa da mutumin amma dai kuma an ware wannan fasilin shine rayuwar shi ta ilimi academically za a kalle shi yace wa yashtamilu hadal faslu wa yashtamilu hadal fasli wa yashtamilu hadal faslu ala al mabahith ath-thamaniya at-taliya wannan bahasin yana kunshe da bincike guda takwas kamar da suke masu zuwa al mabahith al-awwal talabuhu lil ilmi ko ɗalabuhul ilma neman shi na ilimi sai na biyu shiyukuhu malamansa na uku talamizatuhu ɗalibansa na hudu shi ne tsakafatuhu wa mu'allifatuhu shi ne irin wayewar da ke da ita da kuma rubuce-rubuce da baicin wannan littafi ɗin bincike na biyar makanatu ilmiya wato matsayin shi a ilmanci wa aqwalu ulama'i fi da maganan malamai game da shi mutumin kirki ne ko na banza almabasu sadis na shida aqidatu mecece aqidarsa na bakwai yace mazhabu yana da mazhaba malikiya ko shafi'iyya yake bi za a tattauna na takwas yace da'watuhu islahiyya wato kiran shi zuwa ga gyara na halin da aka tsinci kai a wani lokaci din wannan shine fasli na uku a babi na farko da ya ce kenan sai babi na biyu a cikin wannan littafi din kamar da ya faɗa shi ne a tarifa bilkitabi wa nusakhihi wa fi faslani bayani game da shi wannan littafi din shi kanshi wato bincike da bayanai dalla-dalla game da shi littafin tukuna wa nusakhihi da kuma kuma to nuskauki na shi wannan littafi din wa fihi faslani a cikin wannan akwai fasli guda biyu al-faslul awwal fasli na farko at-ta'rif bil kitabi bayani game da shi littafi din wa ishtamil ala tis'ati mabahith yana kunshe da bincike guda takwas na farko yace al-mabath al-awwal ismul kitabi wannan kitabi da kaji an ce da suna a shari'a ya tabbacin wannan suna haka ne sunan shi ko ba sunan shi bane yana da wani suna ko lakabi don ka ai maka alaye wata ran a wani waje din akwai littafin da suna da irin wannan matsala za a ɗauki littafi ma ba na mutum bane a dankanta mutum shi ina fatan fahimta kamar littafi da ake rashin al'imamatu wa siyasa ana danganta ibn qutayba wa ibn qutayba minhu bari ina fatan fahimta akwai littafin da aka danganta mutum ba shi ba ko kuma a sa masa wani suna sun shahara kuma da mene da wani suna daban to zaka ji wanda littafi sunan shi kenan shari'a ko ko akwai lakabin sa na gaba sai ce mawdu'uhu me mawdu'in da yake tattauna shi wannan littafi din na uku sai ce sababu tasnifihi me yasa malamin ya rubuta littafi din shine sababu tasnifi dalilin da yasa ya rubuta littafi din al-mabhathur rabi na hudu ajza'uhu wato juz'i da yake da shi volumes nawa yake da shi littafi din na bakwai na shida na biyar tawsiquhu shine tabbaci ba da tabbaci can sunan littafin ko ake tabbatarwa yanzu nan tabbatar da shi littafin shin na imamul ajuri ko ba na shi bane kun fahimci abin na shida sai ce qimatu al-ilmiya wato matsayin wanda littafi a ilmance za a tattauna na bakwai sai ce manhajul muallif fihi wani tsari shi mai littafin ya boje rubuta littafi din mafasa sami na takwai ce masadiru daga ina koyo wannan karatun daga ina tsotso wannan na kasa da mutum rubutu za ga akwai references da ya fi mai da hankali akai kai to me references mafiya mahimmanci wanda ya amfani da sojar rubuta wannan littafi din ina fata an fahimci wannan abin sai yace al-mabasu tasi na takwas al-malhuzat allati yudhannu wuruduha ma'akhidha ala amal al-musannif rahimahullah akwai abun lura lahaza wal khuzat abunda aka hararo allati zannu wuruduha mu'akhadha ala al-amal musannaf musannif wadanda ana zaton zuwan su a littafin nan cin gyara ne akan aikin shi mawallafin littafi din akwai wasu abuwa suka zo a littafin waɗanda wasu ga zo taƙi masu magana a kai suna ganin cewa to an ci gyaran malam a wannan waje an ci gyaran shi an yi kaza an yi kaza to a kowane wuraren wasu za su tabbata cewa gyara ne domin aikin ɗan adam bai kubuta daga mene da kurakurai ina fatan fahimta in dai ba littafin Allah maɗaukakin sarki ba amma kuma sau da yawa me zaka samu kuma daga ba haka bane misali cikin Bukhari Muslim akwai malamai suka zo daga baya suna ganin akwai su gyare-gyare a ciki kamar Imam Daruqutni ya yi littafi mene al'izamat kuma akwai a tatabbo wanda ana buga su ne a cikin juz'i guda ɗaya malamai in ba da suka zo wasu sun bibi abun sai zama galibaninsu ma abin da yake tattaunawa ɗin wato ba wai su masu littafin sun fi dacewa akan matsalas akan shi abin da yake tuma akai amma duk da haka wasu abubuwa kuma sun tabbata akan haka da haka ba a takalidanci kuma ba a tsarkake aikin wani malami a ce tsarki ɗari bisa ɗari ba za a samu dole za a samun kurakurai a cikin wasu abubuwa ɗin ina fatan fahimtar littafin ibn huzaima kitabu tauhid da muke da shi a nan wajen shi ma za ka samu a koguran da aka ce mu'akhazat kan magana hadisin sura malamai da sun kama ibn ta ibn huzaima a wajen cewa wannan maganar fassarar dai wannan hadisi ba daidai ba ce ta saba kusan ijma'in salaf akan wannan abin to amma yana nan abinda muke lura shi ake so mutane su fahimta shine dan an kawo malami da kuskure daya biyu kwacin littafin sa ba za mu zama irin wato khawarij ko kuma irin wayannan yan jami'a ke ko yan madakhila ko kuma irin wanda suke wayannan yan ruduko dan an ga samu kuskure a cikin littafin ko a cikin wani abu na mutum sai a kwandame din shi gaba daya wal ismatu lillahi wahdahu shi kadai ne abun nan ina fatan fahimta salaf don sun samu tuntubi a wajen malami irin wannan ɗaya biyu ku ba sa sa mene su badda an da shi a ce ya zama malamin bid'a kamar da aka samu wannan suna ɗan da yawa an samu irin wannan fitina ta kunno kai ƙasar mu ko wani fatan Allah mana maganinta Allah yake kuma wani kira ga malamai da masu da su tashi gadan gadan su faɗa da wannan abin domin rusa aƙidar musulunci ce kuma rusa malamai su gabata ne ina fatan fahimta ta ina za a kamar ibn huzaima wanda laƙabi ne ana wa malamai da yawa laƙabi da imamun a'imma amma in aka saki kalmar imamun a'imma kai tsaye tana tafiya zuwa ga waye al'imam ibn huzaima su duk malaman suka zamani shi don suka bi bayan saboda wannan kuskuren da ya faɗa akai ba wanda ya ɗaba cewa ya yi bida ina fatan fahimta ba wanda ya taɓa danganta abin ga bida da ire-iren malaman da aka samu kamar shi bamu ajuri da sauransu ba wanda suka ce ba ga suka ce bida kuskure da zaka iya samu a ɗan adam ya faɗa me abin da yake shahararre a kansa shine ake gino a kansa ina fata an fahimci wannan abu yawwa kamar littafin su ibn hajar al-asqalani fatul bari da irin su littafin wannan littafin imam nawawi mutane da sun samu kurakure a cikin aqida ma amma malami suka kalle su ba su masa hukuncin bid'a ba amma kakka sha mamaki a ƙasar Saudiya an taɓa samun matasan da suke bikin ƙona littafin ibn hajar da irin su al-muhallat ibn hazm zahiri saboda mene wai sun samu khalafat aqdiyya ina fatan fahimta wanda su malamai na zamaninsu sun yadda da wannan kurakuran da wannan bida din amma ba su irin wannan hukuncin da suka yi mutane ke yi ba to anan zamanin kamar da muka samu a Najeriya abu ɗaya ne fa suke tuma malam Albani da shi da malam Jafar shine mas'alar cewa wai suna inkari ga shugabanni a fili wannan ita ce matsalar kwara ɗaya gyal wai da ita ke ake ba da fata cewa ake ba da fata gwamnatocin najeriya su hana saurare da yaɗa karatukan malam albani da malam jafar wani irin ka tobar irin hauka ce aka tabi a duniya irin wannan ba a tumce su akan a tauhidi ba hawwanci suna cewa na'am in ka zo maganar tauhidul asma'i wa sifati wa kaza wa kaza kaza na'am amma in aka zo wajen maganar inkar sai ce sai ce da su sun zama khawarijawa abin suke ga masu kenan wannan wai malamin sun zama khawarijawa wai jafar da albani fito khawarijawa ne da haka wani cikin su na kira wai gwamnati ta hana malam albani ya da karatun albani ya da karatun kasa jafar da haka abin na masu kunci in suka shiga youtube ko suka shiga facebook ko kuma media suka ga ana ana ta coaching ana ta tura karatun albani zai ci to ai ga bana ana ta yadawa ina fatan fahimta kuma suna nan babu kara daga ciki za mu zo za mu bayanin su filla-filla suna nan suna yaɗa wannan ɓannas kuma da yawa malamai sun shiru akwai wani malamin izalan taɓa samun shi cewa ne ya kamata kun ji hannun da ake ciki fa a lokacin sun ɗauka wai wa'annan marasa kunyar sun dira kan albani da jafar na kawai sai suka ja baki suka yi shiru ba su san matsalar ta wuce na ba su wa'annan tsagiyar marasa kunya rashin kunyar ta wuce nan wajen abinda suke hatta kungiyar izalin ma da ke so a wajen su bida a ce ita kafa kungiyar izala din ma da duk wata kungiya da kafa ta addini abin nan to sai suka sun fara da rawa malamin su malaman su na izala kudin shugabanni sannan suka ce to a dawo kuma a duba ai wannan mutane suna suna suna kawo fitina a bayan kasa a raddi a kansu na fatan fanci wannan abu hatta wata kungiya su ma duk wanda ya kafa kungiya a cikin abin nan to suna kallon shi mene dan bid'a ne kawai kun fahimta to malaman da suka yi da su ma sun yi da aka fa kungiyoyi irin su malam Uthaymeen ko da ke ba wani malam suka da shi face suna amfani da wata kalma ta shi ne kawai idan suka zo inda suke so kuma suka basu daidai ba sai su watsi da magana shi kuma sai ba annabi bane amma da sun dauko ta kalma rabi wanda ce an musu amfani sai su tiyawo da cewa ga wani ma abin da ce fauzan kaza ya ce othemin kaza ya ce to ƙungiyar izalin ma ba sai da ita ba sannan suka dawo za a yi raddi aka wani abu to wannan fitintuni suna nan suna ci suna dan fasin fara yawo a cikin ƙasa ko fitintuni wanda Allah kaɗai suna fita wata ƙungiya ce ake ƙurin a kawwana a Najeriya suna nan Allah ya tsare mu a lokacin ba su yaɗu ba musamman lokacin shi albaniya da ramarsa kace-kace ke masu sai suna tsoron su bayyana a lokacin amma yanzu bayan rasuwar suna ganin kamar fili a fili yake kuma ba buɗe ke filin ba don ba za su ji da daɗi ba ina fatan kwanci wannan abu sai suka fara kunno kai suna nan a kaduna suna nan a kano suna nan a gusau wanda ake yake ba mutane mamaki a kai daga ciki shine wanda da ake ganin ake ganin wai aminin malam albani shi ke tare da irin wa'annan mutane shine malam sa'idi mai kwano ana ganin shi abin malam albani daga cikin wannan abun ko ba yadda za a yi malam sa'idi mai kwano ya wanku daga cewa yana tara wannan barar duk da shi yana hikaito cewa shi bai yadda da irin hukuncin da ake su malam albani musamman malam albani akan hukunta cewa yan bid'a bane wai da suna nan aida za su gyara waye ga maka malam mai kwano su albani za su bar abin suke akai suna abu ne a bisa ilimi bisa ilimi suke wannan maganar kuma rashin rashin kun ga kun dauko dakon aqida ne kawai shi yasa kuke ci gaba da wannan maganar amma abinda albani yake da malam Jafar kwata kwata ba saba wannan manhaji ko aqida ba kwata kwata ba inda suka saba manhaji ko aqida ita magana da wayannan yan madakil ita ce asalin bid'a ma ita ce ba ta a musulunci cewa wai in shugaba yana da duk abin da kawai sai dai ai shiru kawai an gaban shi ba za a inkari ga abin da suka zo da shi ba abin da aka hana a musulunci khuruji za mu yi karatu filla-filla akan matsar khuruji shi ne ka zo kana ƙwarin sai ka kifar da gwamnatin wani shugaba wani na musulmi sai ka ƙwarin ka kifar da gwamnatin shi ko sai ka sa mutane su yi tarzoma ɗauki ta makamai an zanga-zanga an yi waye to akwai wanda suke inkarin wannan matsalar irin malam albani da su malam jafa ɗin a duniya ma ku kuna ina ma ko karatu ku fara wasan da suke fama da wannan matsalolin suke kantar da suke waye da kai akan wannan matsalan ma amma inkari a tarihin salaf magabata tun daga kan sahabbai zamu zo mu ji sun ga junan su inkari abinda suke ganin cewa gwamnati ta zo da shi wanda ba daidai ba wa lokacin su je masu iko je cikin gida su yi shugabannin nasiha wa lokacin kuma a ƙarara saboda ce samun wannan abin ya saba sai mun zo ku ji bayani yanzu Abu Zar me yasa aka mai da shi Rabiza ce nake gwamnatin Usman ce tana kaza ce san ba haka bane sai aka lallashe shi to da Allah ya labai ga Allah gafarta mala in ba za ka damu ba ka koma waje kaza tunda kullun abin sabani ya faru kada yara su maka rashin kunya kar kaza kaza kace to shikenan in dai an ce koma can zai gwamnati biya akan wannan abin ya ko ya kame gida ya koma can wajen ya zauna waje daya Usman ya dinga yayi inkari Abu Zar kafin shi abubakar abu noyi zo su ce musulmi gyara sai ko a riddar za a yaƙi cewa suka ba sai daba don me zai yaƙi mutane kaza da kaza bai cin gasu nan asaru salaf da yawa wanda suna shugabanni inkari wanda suka roto hadisin su kansu ma wanda kuke kafa hujja da su ina fata mun fahimci wannan abin so wata mas'ala ce wadda ke fitina ce tana nan tana ci kuma su waɗannan masu cewa ana shugabanni tawaye shin wani shugabanni ne waɗannan hadisan ke magana ma waɗannan shugaban na mulkin demokaradiyya ko ko a imma shugabanni khulafa na musulunci wanne ne ake mu annabi magana akan su cewa do a ji ai masu biyya in ba sa ko su su da annabi ce bas in ba saba da Allah ba kuma in za su ja ku da littafin Allah wanne ne ake magana waɗannan ko waɗancan yanzu in cike na amerika kenan duk abin da gwamnatin amurka ta ci shike sai abin ta ce a daina sallah ko a daina kiran sallah ko kuma a kaza kaza za a yi kenan za a ce a masu biyayya la shi kyauta wannan wani shirme ne kawai da hauka da wasu da ba su na ilimi ba suke tsohon bakinsa a cikin matsala ɗin allah da shi kyauta za mu ci karo da matsalar mai yiwa a karatun musulmi zuwa na wannan makon mai zuwa insha allahu waɗan kalli wasu abuwa kuma gabatar da wasu bayanai da ta haƙiƙi da bayanin cewa waɗannan shugabannin na demokuraɗiyya kwata-kwata ba su ne sultanullah a bayan ƙasa ba ba su ne sultanullah ba na fatan fahimta ba su ne hadisai ke magana ba sam suna magana ka immatul islam ulul amri musulmi ba su nuna al'amari in ba musulunci ba su ake magana ba waɗannan ba kasar ɗin bukhari ba zai iya riƙe lamba ba amma zan ƙwani ga lamba ɗin saboda mun ga reference da shi wannan karatu ɗin mutane su karanta su gani amma wanda ke son bayani fila fila fitar ga wannan rudani ɗauki littafin al'imamatul uzma na shi dai wannan dumaiji ɗin al'imamatul uzma kasar 723 ko daga nan ne zuwa nan ko to a dumai wannan kasar na bukhari da muka bayani fila fila akan shi insha Allah ta'ala hayo muka ce mu zo kan ba su amsa akan matsalolin ba sai dai mai shago shek malam mai shago ya hukunce mu akan wasu abubuwa yayi mukaddama kasar 70 da nawa ne hamsin da ɗaya ko wannan mukaddima ne raddin tukuna to sai a ji a fara jin mukaddimar raddin mai shago ko ba haka ba in an ba da amsa akan kasa hamsin da ɗaya tukuna kafin a zo kan matsalar tukuna ina ba ta mai su wancan masu abin nan ba su mafai da ba su da katin zaɓe fa saboda rashin yadda da gwamnatin ma katin zaɓe ba sai kuma ba sa zaɓe amma kuma to suna faɗa kan cewa ita ce kunguntun Allah duk wani tuka da wara ka ga wannan kamata gwamnatin Najeriya ma ta kama su ta ɗaure su saboda gaba ɗaya sun rusa constitution ɗin Najeriya kaf sun rusa don ba su da ai zaɓe ba a wajen sun kai zaɓe ka zaɓi kafirci ne ina fatan fahimta ka gani ba sai da tsarin za a yi abin nan ba sai an gama gwamnati ne kuma sai ce ga mun zo Allah da shi kyauta a dama su 'yan ƙungiya ne mana taron shirme ba taron ƙarya da yaudara shi ma cewa suka yi wasu idris land zai zo ashe ƙarya ne irin abin na ɗan sa a ɗako kakane a kaman a sa waya haka daga nesa ka yi ringa bayani haka a sa talabijin a kallo wani malami ne wanda shi ma shi kan shi ya muraja ya dawo daga tafiya cewa in kari ga shugabanni yana ga cin kuruji ina fatan fahimta kuma duk abin zai ba ku mamaki malaman da ke zamanin irin su Uthaymin irin su malam Nasiruddin Albani basi ba su hana inkari ga shugabannin alanan ba to na wannan suka dauko na karatun amma fa na ga muku ba idan ai kuruji ba zamu zo mu kanta an Allah kai mu cikin karatun sai muslim za ku ji asare suna zaune da kangararrun shugaban saba wa Allah to amma suna masu inkari in aka ce mu fito sai ce a annabi ya hana a dauko bindigar mukan sai ce a annabi ya hana amma za su ce kaza da kaza wanda ke ba daidai ba ne kaza ba daidai ba ne kaza ba daidai ba ne to yanzu aka cire wannan ina gaskiya me suwaye masu ina waye gatan gaskiya kenan gata ba ta gata kenan asalin amu bil ma'ruf wannan hannun munkar kenan Allah da ya samu dace wallahi wannan asara ce aka so Allah da ya taimaki mutanen Najeriya da wayewa kai ne Allah an so a sa mutane asara a wulaƙanta da albani a satin da ya wuce wani kira ne daga nijar yake tambaya ta cewa ya ji wani kasar da muka yi mana bayani akan akan aƙida mahimmancin karantar da aƙida shi to yanzu ya je ya sa karatun aƙida a garinsu amma fa abinda na magana cewa 'yan izala da kan su ma sun koma faɗa su da aƙida fa su ma 'yan uwan mahalin sunna su ma to a can garinsu ne aka zo aka mai ca don me zai sa wani littafi ana zaman lafiya da mutane inna lillahi wa inna ilaihi raji'un ba ko wannan ba kaga ina ba da misali a wancan kasar din abin da yake faruwa a cikin locality namu ne fa ashe duk inda ka je ma kusan kawaja ce shi ma haka yace ana dan me zai sa ana zaman lafiya su da su wanda kaza kaza to dai ba labarin efes abubuwan da ya faru da shi da sauran mutanen garin har ya zo kan magana isti'aza da yake yi in yi tare katun wani ce a'udhu billahi sami'il alim min shaitanir rajim min hamzihi wa nafsihi wa nafsihi akai mai taro ca wai dan me zai wannan yaren duk malaman garin kenan suna a'udhu billahi min shaitanir rajim kawai su shiru shi kuma sai ya ce min hamzi wa nafsi wa nafsi sai ya ce ga madogoran shi ga littafi kaza ga littafi kaza ana cikin wannan sai ga wani ɗalibi ɗan Najeriya ya zo ya zo shi ma wajen ya wuce bari zo raba gaddama suka ce yace suka ce yace zai sa baki sun yi da suka ce ya sa baki ba matsala menene sai aka ga mashi wani ya zo da wata isa'aza daban-daban kaza kaza sai ya ce a baka da gaskiya kawai ce ba da gaskiya ga dalilai ina da su sannan baicin wani ta fi bakwai da dumi ga malam albani zari ya karanta a kasa kaza kasa kaza sai ce kan albani kake magana ai da albani da jafar fitinar da suka shuka suka bari a duniya allah kaɗai zai maganinta shi kuma wannan ɗalibin da ke magani wa kuma shi ɗalibin malam sa'idi mai kwano ne ɗalibin malam sa'idi mai kwano ne ka ga wa mata kufi su doron akabar allah kaɗai san gillin suke ɗauke ta da shi a cikin wannan tafiya da shi sa ɓanna ce allah ne taimaki mutanen najeriya suka iya dada wa'annan mutanen kuma in Allah da ba ta Najeriya ba su koma baya ba mutanen Najeriya sun yarda cewa malam Abubakar Gumi malam Jafar malam Albani a imma ne shugabanni na cikin wannan addini din alhamdulillah mutanen Najeriya da Afirka sun gamsu da wannan magana ba malam ba har turai to aiki ya ga mutum ko yace sai ya tura wannan yarda da aka yi masa ina fatan fahimta hasali kullum ma Allah na ƙara nuna mana cewa idan mutanen kirki ne Allah shi kyauta da haka mu ko da harafi ɗaya ba za mu goyi wani aƙidar ba kuma za mu yaƙe ta gadan-gadan da izin Allah maɗaukakin sarki wallahu musta'an to mu ci gaba ko to kun ga sai nake babu mabahati na takwas shine malhuzat yudannu wuruduha ma'akha wasu na tsammanin waɗannan abubuwa suka zo a cikin littafin ajuri ɗin cin gyara ne gare shi ala amalihi wato akan aikin nashi to wasu sun tabbata wasu kuma su tabbata gyara ba ne shi sa ya kai ɗanwa don kaga kaza kana ganin wai kuskure ne ku daina saurin ibda'un ra'iya ko ɗalaba kawai da kaga abu shi kenan sai kai tabbannin shi kawai da ka karanta sai ka zo ka tafi ka tafi ko sai ga abun ba haka yake ba kuma da wahala mutum ya dawo ku do muhammadu su shugaban yan boko haram sono malam jafar na zama da shi ci ya gane kuskure ne sono su malam abdulwahab malamai daban-daban suna zama da shi sai an gamsar da cewa kuskure to amma tun da ya yi caji yana da mabiya sai ka zuwa ce masa kuskure ne wannan abin da haka ba a sauri musamman abin da yake zai haifar da ca'inca wallahi in ka gano abu kamata ka shekarar ma kana bincike kana tarawwi tukuna kafin ka fara magana a kan shi amma da ka fara magana shaidan ya kaɗa ma gangarawa kenan ba ƙaramin taimako Allah zai maka ka dawo ka gyara wannan matsalar duk bayanin da za a yi sai ka ɗauka na ne wani wayo ne za a yi maka kawai wallahi tallahi jama'a da haka matasa su yinga a hankali wajen zaɓar ra'ayi da kuma gabatar da shi shi sa muka zama bayani kan littafin in za ka littafin ka san waye rubuta ina aka rubuta kaza da kaza yanzu ba ku ji ina ta bayani kan littafin abin nan ba madakali rabi bin alhaji al-madakali azzari a sharhu shari'a saboda akwai irin wani hafuwa da yawa wanda duran da muka zo dira akan badakila wallahi shi ma rabi ba zai sha ba wallahi muna tafai da malamai suke rubutu a kan shi shi kan shi walidu ɗin a shi kan shi mai yake da suna rabi ibn alhaji al-madakhali ɗin da waye shi da menene shi muna da rubuce-rubuce da bayanai akan shi shi ma sannan mu'akhazat hatta a qadiyya din shi ma akwai inda an mai mu'akhazat a qadiyya to ya zai shi kuma shi kan shi ya dawo yana faɗa ina jin kasa in shi na bayani kan bakar abdullahi abu zaid wani ya ce mashi bakar abdullahi abu zaid dan bid'a ne suna musu da ya ce ya ku dinga kallon malaman musulunci kuna bid'antar da su suka ce eh kai kace mai yan bid'a ne yana ni ban ce yan bid'a bane suna fada ya rufe su da fada ya ce za ku kallon malaman musulmi a duniya ku bid'antar da su ni ba ni ga muku ba suka ce kai ka koya mana ina ba ta amfance wannan abu Allah dai shi kyauta to za a haƙuri fa wannan karatun fa gyaran gyambo ne yauwa don za zo za a gurza shi gaskiya za a sa lemun tsami sai a haƙuri kuma wanda su sunansu kowa ya gyara halin shi don in ka bin kirki yadda ka ji muna faɗin kirkin kowa to in kai na tsiyama fa idan mun san za ta cutar da mutane za mu faɗi ta wallahi in ka ga mun kau da kai ko to abin babba zai cutar da wani bane yanzu ce littafin ce maku salafiya wace ko don na san ba kuma da labarin shi ne saboda shi kanshi littafin ya mutu da kanshi ina fatan fahimta yawa bukata sai an ce wane shi waye kaza kaza saboda Allah ya kashe littafin shi ma ya mutu da kanshi littafin ba bukata sai mun ce wane ne ya rubuta kaza da kaza da kaza kaza amma Allah da mun sai na tashi da magana to sai mun ce wane ne sai kuma bayani mun tona littafin asiri Allah ya samu dace ba wanda ya taba kida malam ya ce yana da wani kima wallahi tallahi ya taba ta sai an taba shi sai dai ba za mu cin mutunci ba ne a cikin tafiyar mu gaskiya musamman ni a da'awata ba na tunanin zanzan makararri sai na ci mutuncinka sai na fita haddi game da muke gano suna yi saboda za a ka raddi kan magana da mutum ta ba daidai ba sai kuma an fita a ce ɗan luwaɗi ne ɗan zina ne maci kaza da kaza irin wannan duk kalmomi ne sun fita daga haddi na ilimi kuma sun koma daba da tashanci Allah samu dace to wannan kenan alfasul tsani fasli na biyu a wannan babi na biyu at-ta'rifi bi nusukhil kitabi bayani filla filla game da nuskoki na wannan littafi din wato copies manuscripts kun gane rubutun hannu wanda ake da suna wani littafi din wa fi khamsu mabahis akwai bincike guda biyar al-mabahis al-awwal adadun nusakh adadin wato rubutun hannu da yake da su ko kuma photocopy al-mabahis sani ta'rif bi nusakh al-asliya wa sabab ikhtiyariha idan ka tashi aiki na tahqiqi akwai bincike al-ummu duk da za ka zaɓi littafi cikin nuskoki rubutun hannu misali wadda da a ce ina maku dictation ne kuna kwafewa ina fatan fahimta to wani zai bani rashi littafin ya fi nagarta wajen rubutu wani kuma ya haɗa wasu 'yan ta'alikat da nai za a ɗan samu wasu yawa kuma ba su ɗaya kantar littafin ba a karo na farko wani ya zo a karo na biyu akwai wasu 'yan ta'adila da wasu abubuwa kun fahimta sai zama akwai rubutun kala-kala to in ka je ka haɗo za ka yi ta haƙiƙi littafi in ka je kana bin wa'annan rubutun hannu duk ka je ka tarkato idan ka tarkato su sai ka duba wacce ce ka fi tsammanin ta fi nagarta sai ka yi da ake cewa ummu sai ka ce to ita ce wannan madogara ita ce za ka gidi a kanta sauran kuma za ka ɗaya wato a ce ka ce a nuska ta wani kana ana masu rumus alamomi ɗauka lissa ta malam imran sai sa mata to nuska imraniya sai sa mata suna sai mata alama sai ce ainihin misali ina fatan fahimta khamis kuma sai sa mashi kha'un nuska shi ke da misali bashir sai sa mashi ba'un misali haka ina fata kun fahimta suke aikin me wa kuna kallon tafi haka sai wani kasa ganin an ja lamba an sa zayin haka amma a bracket sai a wuce dan wajen a tun farko littafi a maka bani me ake nufi da wannan Allah samu fahimta to malam sai ke cewa shine bayani game da nuskar asali da ya dauka wadda ce ya mai da ita madogara da kuma da sai ya zabe ta na gaba sai ce a tarihi nuskar khatiyya al-ukhra shine bayani na nuskoki rubutun hannu na daban na hudu shine tarif bi nuskar al-matbu'a shine bayanin nuskokin da arga an buga wata qaimaha da kuma ba su kowane ka bashi matsayin shi sai na gaba shine tare bil kitab bi tasdiq bin nazar ila Allah ta'ala fi akhira wa nadri fi taqiqihi shine wani tafi shi ma mai suna tasdiq bin nazar ila Allah ta'ala wato yana bayanin gaskata cewa ranar kiyama za ga Allah madaukakin sarki wa nadruhu wa nadratan fi taqiqi da kuma bin nazari game da taqiqin sa wannan shine wato mabati na farko kenan ko sai na gaba ismu sani a taƙi ismi na biyu dama ake raba littafin ismi biyu ne yanzu ismi na farko aka gama sai ismi na biyu shine ce to a nan wajen kuma shi aikin da ya a littafin ne zai bayani a nan wajen na farko ya ce muqabalatu bainan nusa shine comparing tsakanin rubutun asali na littafi din to ga sunan shine ce muku ba za mu biye shi gaba ɗaya ba wannan kwa zuwa ku duba da kanku a cikin shafi na sha bakwai ce a ta'alik bayan ya muƙabalar nuskoki ɗin yana zuwa a cikin tafi na ta'aliki ga abin da yake gani ya buƙatar ta'aliki a cikinsa sannan abu na gaba da yi shi ne a takhariji wa dirasatul asanit ya yi takhariji da kansa da dirasa na isnadan wannan hadisi ɗin duk littafin da ke hadisan da ke cikin wannan littafi shi da kanshi ya zauna ya aikin dirasa da takharijinsu da bayan dalla-dalla da hukunta nagarta ko rashin nagartarsu ina fata kun fahimta yawwa daga nan kuma daga cin aikin nasa bayan yayi kuma ya ce ya sha wahala wajen mene wajen dirasa da hukunci akan littafin hadisan littafi din madogar shi ne ta karibin tadi wajen magana mazaje din ya ce ya kokari da ya baza kokarin shi iyaye inda bai samu magana ba sai hakura amma ya kokari da tattar maganin malamai a wajen takariji ko kuma ta ayi takarijin wannan littafi din hadisan da ke ciki Allah samu dace to wannan aikin fa in ka san me ake cewa takariji to ka san wallahi wannan ba wai ci ci magana bane kokarin da ba na karamin namiji kokari bane isnadi saboda 900 a ce sai ka bu ko ne kai mai hukunci ko ne akwai mutane uku biyar shida ba ma mai gura uku biyar shida bakwai takwas sai ka bi kai taƙiƙ ya ce wane wane ne ga hukuncin shiga ikoncin hadisi din ina fatan fahimta to za mu je na hukunci hadisan hukunce hukunci ko sahihi ko da ibi ko hasan to akwai ɗaya littafin wannan damu bi shi ma shi ma yi irin wannan aiki din haka na rabiu shi ma yi to to in mun zo gaskiya za a gasa ana dan samun kilashin wajen kunce-kuncen hadisan ta yi wannan ce hadisin kaza da ifi ne kamar hadisin farko da mu taras ya hukunta hadisin da ifi ne shi kuma nan da ya zo ya hukunta hadisi ne hasan to akwai saɓanin mal wajen tabbacin shi to a nan kuma ni ma nan ne zan dan taɓa na wahala ɗin dan sai na bi wajen bincike to wa'annan maganar malamai suke akai wanne ne muke ganin ya fi kusa ga daidai mu zaɓa kuma ba da ka ba don a kara kuma dalilin samun kawo cewa wanda ya inganta shi fi dacewa ko kuma wanda ya rawanta shi fi dacewa a wani waje ɗin ina fatan fahimta ala samu dace to na gaba daga ciki shine ya ce ya yi ƙoƙari wajen aikin nan wajen sa kowace aya ga sura ga lambar ta duk wata aya ta zo a cikin littafin zai ce ga sura ga kuma lamba dan kana so ka koma ka je ka duba cikin sauki sannan kuma hadisan su ma ya masa lambobi da asarai din sannan abu na gaba ya nazzama maddoji din wato topics da ake da su sannan kuma abu na bakwai da ya ce yayi shine ya fassara kalmomi da ke ganin masu wahala a cikin hadisi din kun fahimta ko sannan abu na gaba sai ya karanta ya kawo mustalahat na wannan hadisi din idan ya ce hadisi sahihi ko da ifi mai yake nufi ga ko hadisi sahihi ga shi nan mustalahat ne na hadisi di ya kawo ya tattauna su ya bayani mai yake nufi a nan wajen insha Allah ta'ala da ƙarshe malamin ya godiya ga Allah maɗaukakin sarki ya godiya ya ce to ga abin da gabatar da wannan abin insha Allah ta'ala to shi ma kamar da muka faɗa nan shi malamin za mu zo da nashi tarihi tunda ba a sa nashi tarihin anan ba shi ma wanda ya taƙi za mu kawo nashi tarihin ko dai a rubuce ko zo mu karanta muku haka cewa ga shi kuma ga matsayin shi da malami ne na aƙida yana da rashin shi ma har yanzu duka wannan malamin da suke suka aiki akan shari'a duka su hukun suna da ransa har yanzu gaba ɗaya za mu zo mu bayani shi ma akan shi insha Allah ta'ala Allah sa mu dace ana nuna mu lokaci ya kure insha Allah ta'ala za mu ja burki idan Allah kai mako na gaba za mu fara daga mas'alar wato mai muke cewa dirasa game da matsala dama ce dirasa to za mu bayani kan mai kinan asrul muallif zamanin shi mai littafi din da shaksiyarsa da kuma muallifatu da sauransu insha Allah ta'ala abin ka faɗa daidai Allah ka ba mu lada laifukanmu da kurakuran kuma Allah ka yafe mana Allah ka ɗauka addinin musulunci ka bayyana da sunna Allah ka kada kafirci ka ɗaga ka kada da bid'a ya Allah ka biya mu bukatun mu duniya kiyama wannan markazi da mu ko kuma cibiya ta mai albarka Allah ka tsare ta ka sa mata albarka Allah ka sa mu gama lafiya ka biya mu bukatun mu duniya kiyama Allahumma qassim lana min khashyatika ma tahulu bi baina baina ma'asatika wa min ta'atika ma tuballighuna bi jannataka wa min al-yaqin ma tuhawwinu bihi alaina masa'ib ad-dunya wa matti'na Allahumma bi asma'ina wa absarina wa quwwatina ma ahaytana واجعله الورث منا واجعل ثأرنا على من ظلمنا وانصرنا على من عادانا ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا ولا تسل علينا بذنوبنا من لا يخافك فينا ولا يرحمنا سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك والسلام عليكم ورحمة الله